بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما a yau muna darasi na hamsin ko? darasi na hamsin a cikin wannan littafi mai albarka na alkaba'ir na imam zahabi Allah ya masa rahama kuma za mu tashi ne akan kabira ta wato talatin da shida bayan mun karasa ta talatin da biyar haka ne ko? malam ce mau'izatun ya rufe darasin da ya gabata da wani wa'azi abin da ya gabata shine mun tattauna dangane da hukuncin mutumin da zai auri wata mace don ya halatta wa wani ya aure ta kamar misalin wannan matan haramun ne zaidu ya aure ta saboda zaidu ya mata saki uku a ƙa'ida a shari'a duk mutumin da yawa matarsa sake uku to fala ta hillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghaira bai halatta gare shi ya sake aurenta ba sai ta auri wani miji daban ba aure to sai a samu wani sai ya je ya aure ta ba wai dan yana son ta ba ya aure ta ba wai dan zai zaman aure da ita ba dan ya halatta wa shi wancan zaidu din ba dai an ce sai ta sake sabon aure ba to bari ya je ya aure ta sai ya sake ta dan ka je ka aura to wannan shine muka yi bayani a kansa da irin tsinuwa da ta tabbata a kansa da maganganun malamai irin su Hassan al-Basri da sauransu da suka yi fada akan irin wannan ɗabi'a na mutum ya ce ya auri wata mace don ya halatta wani yau kuma za mu yi magana ne akan wato hadarin ƙin tsarkaka daga bawali rashin yin tsarki kamar yadda yake ɗabi'a ce ta nasara mutum ya fi tsari bai yi tsarkin kirki ba ko ma kaga baya ma yin tsarki ko kuma yana yi ɗin amma ba tsarkin da shari'a ta ce ba kafin nan malam yake cewa ya yi wa'azi ga mutane kamar haka ya ce lillahi darru qaumin taraku duniya qabla tarkiha wa akhraju qulubahum bin nafri an zalami shakliha iltaqatu ayyam as-salamati faghanimu وتلذذوا بكلام مولاهم فاستسلموا لأمره وسلموا وأخذوا مواهبه بالشكر وتسلموا هجروا في طاعته لذيذ الكرى وهربوا إليه من جميع الورى وآثروا طاعته إيثار من علم ودرى ورضوا, ورضوا فلم يعترضوا على ما جرى وباءوا أنفسهم في فيا نعم البيع ويا نعم الثرى أسلموا إليه لما سمعوا الروح وخدموه والصدر لخدمته مشروع وقرأوا بابه وإذا الباب مفتوح وواصلوا البكاء فالجفن بالدمع مقروح وقاموا في الأسهار قيام من يبكي وينوح وصبروا على مقطعات الصوف ولبسوا المسوح ورضوا أنفسهم فإذا المذموم ممدوح تعرفهم بسيماهم عليهم آثار الصدق تلوح قد عبقوا بنشر أنسه رائحة رائحة ارتياحهم تفوح من طيب الثنا روائه لهم بكل مكان تستنشق ممسكة النفحات إلا أنها وحشية لسواهم لا تعيق ko la ta'biqu kai malami yake cewa yana yabo ne ga mutanen da suka rabu da duniya suka sallama ta suka rungumi lahira Allah ya tsaya musu Allah ya taimaki waɗannan mutane da suka rabu da duniya kafin su mutu hasa abin da aka sani normal mutum yana barin duniya ne ha idan ya mutu to waɗannan bayan Allah su kafin su mutu ma sun rabu da duniyar ma'ana ba ta gabansu Allah shi ne a gabansu ba sa ƙoƙarin kashe kansu don tara duniya to waɗannan Allah ya musu albarka sun guji duniya ta yadda suka cire zukatansu ga baki ɗaya ta hanyar ƙauracewa duniyar da guje mata da gujewa duhun duniya don duniya tana da duhu Allah Ubangiji Allah Allah Allah ka raba mu da dulmiya a cikin duhun duniya malam ba za ka san duniya tana da duhu ba la ilaha illallah sai ranar da ka mutu astaghfirullah ranar da ka mutu ka tarar da kanka a gaban Allah ka tabbatar yanzu ka mutu to za ka gane duniya ba ta da daɗi Allah ka raba mu da dana sani Allah ka azurta mu da aikata aiki mai kyau kafin mu mutu Allah ka samu karfin zukatan bayan Allah nan su kan sun zaɓi kwanaki na zaman lafiya suka ribata suka samu ganima sun yadda su bi Allah su zauna lafiya kuma sun sani duk wanda ya saba wa Allah babu shi ba zaman lafiya suka samu ganimar haka suna jin daɗin zancen ubangijinsu wata lazzadu bi kalami maulahum kullum in sun karanta ƙur'ani sai su rinka jin daɗi yaziduhum imana ƙur'ani yana ƙara musu imani wa yaziduhum khushu'a ƙur'ani yana ƙara musu kushu'i da tsoron Allah ta'ala a yayin da wani za ka ga baya jin daɗin zancen Allah baya jin daɗin ƙur'ani kullum an karanta ƙur'ani sai ce a kashe huwa la yatalazzadu bi kalami rabbil alamin baya jin ɗanɗano baya jin daɗin karatun ƙur'ani amma mumini mai imani duk lokacin da ya bude ƙur'ani yana karantawa to wala yana jin wani daɗi a ransa da kwanciyar hankali ya Allah ya Allah ka jiyar da mu daɗi da alƙur'ani Allah ka sanya mu cikin masu karanta alƙur'ani cikin waɗanda suka yi imani da alƙur'ani cikin waɗanda suke son alƙur'ani cikin waɗanda suke jin ɗanɗanon alƙur'ani su ne waɗanda suke talazzadu bi kalami maulahum ƙur'ani zai cece su duk wanda ya karanta ƙur'ani ya ji daɗin karanta shi yake yawan karanta shi sunan ibada ƙur'ani zai cece shi ƙur'ani zai cece ka fatan mu Allah ka sanya mu cikin waɗanda ƙur'ani zai ceta suka miƙa wuya ga al'amarin ubangiji tabaraka wa ta'ala suka karɓi dukkan abin da ubangiji ya ba su na kyauta bayan Allah na ƙwarai kenan ko mun ƙarancin abin da Allah ya ba su sun karɓa sun gode wa Allah ta'ala suka wahala wajen yi wa Allah tabaraka wa ta'ala da'a suka rabu da ɗanɗanon duniya ɗanɗano da yake bayan ƙasa suka ƙaurace masa saboda tsabar bin Allah ba su damu ba don Allah bai ba su duniya ba tunda suna da imani ba irin wancan ba ne ba saboda Allah bai ba shi duniya ba yana ga kamar yaran dama to kaga akwai akwai hadari ga mutumin da zai ji a ransa wai dan Allah bai bashi duniya ba sai ya ga kamar Allah ya tsane shi ne ko baya son sa har ma kaga mutum yana kauracewa ubangiji yana kin yin biyayya ga Allah saboda Allah bai bashi abun duniya ba mun sha fada a karatu muna maimaitawa da yawa daga cikin bayan Allah annabawa da manzannin Allah Allah bai ba su duniya ba sun yi zama na talauci sun yi zama na bukata sun yi zama na rashi amma suka yi haƙuri mun sha faɗa a karatu muna maimaita an shayin wata biyu a jere a gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba a dora tukunya ba wata biyu a jere kai yanzu ka duba duk talaucin da kake ciki ka taɓa yin wata ɗaya ka taɓa yin sati biyu sati ɗaya a ɗebe wannan kwana takwas ɗin gaba ɗaya ba a ɗora tukunya a gidanka ba ai sai ka fito ka yi zage-zage a bakin titi kaga ashe da rufin asiri daidai gwargwado ko da daɗi ko ba daɗi Allah ya mana afuwa kuma Allah ya maka duk abin da yake wa mutane daidai gwargwado yanzu gadarar mai kuɗi mai hali ya sayi yadi mai tsada ya ɗinka ya ce ya suka yadi mai tsada ko ba sunansa ya suka riga ba to kai ma za ka je ka darje da talaucinka ka sayi yadi mai mugun arha kuma ka ce a ɗinka maka wani abu mai suna riga sunan rigar da aka ɗinka ta ta dubu ɗari bakwai daidai take sunanta riga da wacce aka ɗinka ta ta dubu ɗaya da ɗari biyu ba sunansu riga ba me amfanin waccan rufe jiki me amfanin wannan rufe jiki kuma Allah ya taimaka ma ya kawo wani zamani yanzu yawa yawan rigunan na masu kuɗin masu tsadan da ake sai a ɗinka musu wallahi sai su shigo cikin mutane mutane ba sa gane ma yadi mai tsada ne wani ma in ya ganka sai ce ka alaji yau kuma kaga wani wulakantaccen yadi da ya sa kuma shi yana jin ya saka yadin miliyan biyu kai kuma kana ganin cewa wannan yadin ai bai wuce ma dubu biyu da ɗari biyar ba to kaga wannan babu ƙasƙanci da tozarta da ya wuce wannan mutum zai zo ya ɗauko takalmi mai tsada yana jin mai tsada ne ɓarawo in ya zo sata a masallaci sai ya saci ɗan ƙofar wambai na dubu ɗaya da ɗari biyu ya bar na dubu ashirin da tara da ɗari bakwai shi a wurinsa wannan na dubu ɗaya da ɗari biyu ya fi kyau ya fi ƙira 'yan mata sun fi son sa ya fi ɗaukar hankali ko ba haka bane ba wancan fa a wane ne me sunansa a sarati a baturji a wace ce wane ne ba wani wanda ya san wani sarati ya san waye waye da sauransu kuma Allah da hikimarsa ka duba fa sai mutum ya je ya ɗauko fatar maciji sai ya saka a ai takalmi mai tsada ai wannan fatar maciji ne subhanallahi alazim yanzu ka saka fatar maciji kana jin cewa ka yi ne ka yi wani abu na alfahari a zo a gani wani kuma zai je saka fatar akuya sai ya ji ba dama ne in yayi polish din sai danna mai bakin mai ne yayi kyalli gani zaka yana tafiya yana waiwaye haka yana dubawa saboda yana jin a jikinsa ya saka mai ya saka takalmi haka Allah yake wa mutane kana gadara ka gina gida na miliyoyin kuɗi ko biliyoyin kuɗi sunan gidanka gida gidan karama sunansa mai gida yadda za ka kwanta ka yi barci ka yi birgima ka miƙe ƙafa a wannan gida haka shi ma talaka zai kwanta ya barci ya birgima ya miƙe ƙafa kuma wallahi wallahi wani gidan karan wani bukan wallahi ya fi gida mai ac da air condition Allah Allah nake gaya mu ya fi shi tsabar sanyi da daɗi yanzu mutanen ƙauye akwai ginin da suke da shi in suka gina ginin ne na ƙasa da itatuwa da fallon ciyawa da waye da sauran za a yi in Allah ya sa da duk ruwan saman da za a yi ko digo bai zai daga ba iya ciki kaji daya na biyu kuma duk zafin da ake shi kuma wannan sai ya zuke zafin sai ya ba da sanyi ta ƙasa kai kuma sai ka kashe kudin janareto ka biya fetur an tayar da inji ka kunna esin in zafi ma yawa ita kanta ta rinka baka zafi kuma ga illa da za ta yi maka a ƙashinka da gabanka shi ko wancan mutumin kawai window kawai zai bude wallahi nake gaya ma da ya bude window iska fresh air ta buga shi har ma sai ga yana rage window duk sanyi wannan ɗakin duk bala'in sanyi kai kana sa hita kana sa abun wuta kana ƙara abin nan sauransu shi kuma wallahi yana shiga ɗakin nan yana rufe ji zai kamar wuta ya ɗumama ɗakin kaga babu kuɗi mai yawa ga biyan bukata haka ne ko baka bane ku kuna rayuwa a birni kuna kuna jin daɗi amma akwai cututtuka da yawa a cikin birni kaga ƙara din nan da kake ji yawan ƙaran kaji gaji wata mota ma tana tit ko da hon hon din nan da ke yana affecting fa kwakwalwar mutum zuwa wani lokaci yana affecting da hayaki da ake shaka yanzu da zaka hau saman garin nan in yamma ta yi kaga bala'in hayakin da mutane suke zuka hayakin babur hayakin janareto hayakin inji hayakin tahuna hayakin wane ne hayakin menene garin gabaɗi za gan shi ya ninki mai da hayaki air pollution amma wallahi idan ka je ƙauye malam iska suke sha mai daɗi mutumin ƙauye zai zo ya jefar da tabarmansa a ƙofar gidansa iska tana kada shi iskar ubangiji ta fi sabilillahi yasa wallahi mutanen ƙauyen nan sun fi mu lafiya abinda suke yi ba ma iya yi mu muna ga daren mun fi su riga mun fi su gida mun fi su mota mun fi su kaza mun fi su kaza amma lafiya sun fi mu yanzu za ka tattara ƙauyukan nan sai ka tattara ƙauye ɗari wallahi tallahi bai fi asibiti ƙwaya biyu suke da shi ba yawanci ma ƙauyuka ba su asibiti kai ko kemis ma ba su da shi amma wallahi haka suke rayuwa shekara ɗari a wannan ƙauyen ba asibiti ba kemis mu fa da ka dan tattaka nan kemis da ka dan tattaka nan kemis da ka dan kuma kullun layi ake bayan magariba ana sayan magani saboda ba mu da lafiya ana shan kwayoyi amma mutumin kawai da ya ji zazzabi yana shiga gona da ya yi noma ya yi gumin nan ya zubar da abubuwa sai ga ya dawo tar lafiya kalau ga tafiyar kafa da Allah ya ba su mu yanzu ai saboda ba ma yin tafiyar kafa mun rena tafiyar kafa Allah ya jarabe mu sai a ce alaji sai ya je multimillionaire mai kudi ne sai likita ya ce alaji alaji dole sai kana tafiyar kafa ba in ba ka ba akwai damuwa za a yi komi zai iya faruwa saboda jininka yana hawa zuciyarka mai kitse ya yi yawa ba shi ne za ka ga mutane maka ga mutum babban alaji ka ga mutum ya fito yana ta takawa to shi na ƙauye kullum sai ya yi da haka ya yi burning part din nan ana so kullum akwai calories da part da mutum zai rinka yin burning kullum kowace rana wai har agogo yanzu ake sa wa da za ka ɗaura ka ga wai wai how many steps ka taka ka koma ƙauye malam ka huta ka je ka yi ta taka ƙasa ka more shi ne za ga muna ta fita ana ta gudu ko ana ta tafiyar ƙafa mutum ya je birge da ya je ya dawo yana nishi yana a matar suna alaji ya kuka yi ƙoƙari ya ce alhamdulillah gobe har kurna zan ƙara sa'ai ka tafi daji ka tafi gona kaga ina yi muku wannan bayani zan ku gane wallahi duk inda Allah ya ajiye mutum akwai ni'imar da ya masa kuma na faɗa muku na maimaita muku da yawa daga cikin mutanen ƙauyen da kuke ganin su banza banza walla sun fi mu lafiya mu yanzu nan daga ciwon hawan jini ciwon suga ciwon koda ciwon kafa ciwon zuciya ciwon wane ne ciwon maiko ciwon tattasai da tumatir ciwon wane ne ciwon wane ga su nan dai ciwuka wallahi lazimu mala yawanci mutane ba su zafi yaro karami zaka ga ya gama mutuwa bai kwanansa bai kare ba ya bari ya cika jikinsa ya yi nauyi baya iya komai baya motsa jiki baya tafiyar kafa baya iya tsalle-tsalle kwata ma in ya tsallake sai ya numfashi ya tsaya ya huta ranar da abun gudu ya zo zaka gane kuranka wallahi wallahi azimu nake gaya maka duk wanda baya gudu duk wanda baya motsa jiki baya exercise duk ranar da wani abu na tashi hankali ya zo wallahi za gane kuranka dan da kai gudun daga nan zuwa bakin titi zuciyar ce za ta buga saboda me bata saba ba sai ta buga shikenan numfashi sai ya dauke ma sai ka bada ka mutu motsa jiki din nan wahalan nan yana da amfani amma kullum kana kan babur a sama kai kana jin daɗi kana ga cewa kai kai kana jin daɗi wallahi ba jin daɗi bane ba me keke ya fi ka lafiya me keke kaga keke da kake ganin sa akwai albarka a cikin keke wallahi ya fi ka lafiya ya fi ka lafiya kuma ku duba yau da gobe ku duba duk wanda yake bal a cikin ku duk wani matashin da yake dan bal ne za ku ga bai fiye cuta ba haka ne in dai dan bal ne yana fita yana yawan yin bal yana tsalle tsalle ya yi buldin abin jikinsa wallahi da wahala kaga ya kwanta kuma ba wai karamin ciwo ne zai kwantar da shi ba to haka abin yake iya zaman ka iya hutun ka iya cin kitsan ka iya cin moriyar ka iya shan zakin ka iya kaza kuma in bala'i ya zo ma iya inda zai kwantar da kai shi sa mutum yana kwanciya a gado sai ka ji ana to jama'a sai dai fa hakuri ya tafi ya yi gaba ku ƙaurace wa duniya ku nemi yardar Allah tabaraka wata'ala kuma kada ku damu dan Allah bai baku abin duniya ba don wasu ubangiji ya ba su abin duniya amma kuma ba su amfana da duniyar ba sun sayar ba'u anfusahum suka sayar da kansu fa ya ni'mal bai wa ya ni'mal ashira suka suka saya suka sayar suka ba wa Allah tabaraka wata'ala madalla da siye madalla da sayarwa sun miƙa wuyansu ga Allah tabaraka wa ta'ala da rayukansu ga baki ɗaya da gangan jikinsu da ƙirjinsu sun bi Allah tabaraka wa ta'ala daidai gwargwado sun kwankwasa kofar Allah sai suka samu kofar ubangiji a buɗe take wa idal babu maftuwa suka miƙe suka ci gaba da kuka wa wasalul buka'a duk fuskokinsu suka jike da hawaye kai ka ce wato kullum kuka ne suke suka tashi suka yi ta sallar dare a lokacin da mutane suke ta bacci suka yi ta kuka suka yi ta daga sauti suka haƙura suka rayu da kaya na auduga ko kaya na gashi saboda talauci babu, babu rigar da za a saka labisul almasuwa kayan gashi ko kaya irin na fata duk kaya ne nau'i na talauci wanda ake rayuwa da shi a da suka yi haƙuri sai gashi abin zargi abin da wasu a duniya suke ganin abin zargi ne ya zama abin yabo wannan sutura da suka sa iya wanda Allah ya hore musu wasu suna zargin a sa irin wannan kaya su kuma sai zamantu abin yabo alhamdulillah za ka gane su da sifofinsu da alamominsu kana ganin su bayan Allah ne da sun fifita lahira akan duniya suka fifita faɗan gaskiya akan yin ƙarya za ka ji su suna ƙanshi ƙanshi irin na turare na imani a tattare da su alhamdulillahi a cikin taimakon ubangiji tabaraka wa ta'ala sai girmama su a cikin mutane akwai wanda zaka ga bai da riga mai kyau amma kana son sa bai da kudi a aljihunsa amma kana ƙaunarsa ya miƙa al'amarinsa ne ga Allah sai ka ji kana son sa wani za ka ga hatta suturar da zai sa ya fita wallahi bai da ita amma wallahi ya fi ka a wajen Allah wallahi in kai wasa sai ya riga ka shiga aljanna amma a nan duniya kuma ka fi shi kana da gidaje kana da wadata kana da kaza kana da kaza shi kuma bai da shi amma ya yi haƙuri ya san dukanku bayan Allah ne kai ɗin Allah ya baka a nan duniya shi kuma bai bashi ba Allah ya bashi haƙuri da haka aljanna in ba kayi da gaske ba sai dai ka rinka gano shi yana maka bayi bayi Allah ya mana afuwa alkabiratu sadisa wa salatun adamu tanazzuhi min albauli wa huwa shi'arun nasara qala Allah ta'ala wa siya wa siyabaka fatahhir wa an ibn abbas radiyallahu anhuma qala مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يؤذبان وما يؤذبان في كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من البول متفق عليه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه رواه الدار قطني ثم إن من لم يتحرز من البول في بدنه وثيابه فصلاته غير مقبولة وروى الحافظ أبو نعيم في الحلية عن شقي ابن ماتع الأصبهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربعة يؤذون ويؤذون أهل النار على ما بهم من الأذى يسعون ما بين الحميم والجحيم ويدعون بالويل والسبور ويقول أهل النار لبعضهم البعض وبال هؤلاء قد آذونا على ما بنا من الأذى قال فرجل مغلق عليه تابوت من جمر سبحان الله ورجل يجر أمعاءه ورجل يسيل فمه قيهاء ودما ورجل يأكل لحمه قال فيقال لصاحب التابوت ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى فيقول إن الأبعد مات وفي أنقه أمل الناس لا إله إلا الله ثم يقال للذي يجر أمعاءه ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى ويقول إن الأبعد كان لا يبالي أين ما أصاب البول منه ولا يكسله ثم يقال للذي يسيل فمه قيها ودما ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى فيقول إن الأبعد كان ينظر كل كلمة قبيحة فيستلذها وفي رواية كان يأكل لحوم الناس لا إله إلا الله ويمشي بالنميمة استغفر الله ثم يقال للذي يأكل لحمه ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى فيقول إن الأبعد كان يأكل لحوم الناس يعني بالغيبة فنسأل الله العفو والآفية بمنه وكرمه إنه أرحم الراحمين طيب إمام الحافظ ya kawo a cikin wannan littafi babban zunubi na 36 rashin tsarkaka daga fitsari wannan ya shafi namiji ko mace kuma ya ce wannan alama ce ta nasara kamar ya rashin tsarkaka daga tsarki rashin tsarkaka daga tsarki mutum ya je ya yi bawali ba zai tsarkake gabansa ba sai ya daga wandonsa ya jike sharkaf akwai waɗanda zaga suna fitsari ko in yayi a tsaye ko yayi a tsugune yana gama fitsari ya ja wandonsa ya rufe wannan yana jawo bala'i da azaba a jahannama da wanda kuma in ya zo yin fitsari ko bawali yana yi a gaban mutane ana ganin al'aurarsa baya suturce al'aurarsa in ya zo yin fitsari baya ɓuya kowa yana kallonsa shi ma wannan babban laifi ne kuma wannan ɗabi'a ce ta nasara su ne suke cire al'aurar suna fitsari kowa yana kallonsu wannan na gaya muku ya shafi mata da yawa mata yanzu in sun je wurare akwai masu zuwa suna yin fitsari a tsaye a cikinsu idan sun yi fitsarin nan a tsaye gaba ɗaya cinyar su zai jike da kafa su gaba ɗaya har su mai da zanin su su yi tafiyar su ku tambayi mata za su gaya muku wannan la yastanzihuna min al-bawl ko mutum ya je ya tsuguna inda za a rinka ganin sa irin masu tsugunan bakin kasuwa ko mutum ya je bakin hanya inda ake kallo shi kawai sai ya kwabe wandansa shi ma yana daga cikin laifi Allah dai ya umarce mu mu tsarkake jikinmu mu tsarkake imaninmu wasu ya baka fatahir warrujiza fahajir wala tamnun tastaksir wali rabbika fasbir ibnu abbas Allah ya dade shi yana cewa wata manzo Allah sassan ya zo wucewa ta wasu kaburruka guda biyu sai shi annabin sai yake cewa wasabai waɗannan kaburukan guda biyu yanzu haka ana musu azaba innahuma la yu'azzabani waɗannan kaburuka guda biyu yanzu nan ana musu azaba wannan wucewa suka zo za su wuce ne ta gindin wasu kaburuka ce shi ai waɗannan kaburukan yanzu nan haka ana musu azaba amma wa ma yu'azzabani fi kabir ba wani babban laifi ne a idan mutane ba yasa ake musu azaba a wata riwaya bala a akam lalle wannan laifi babba ne amma mutane ba su dauke shi komai ba ɗayansu babban dalilin da yasa ake masa azaba a kabarinsa har aka sanar da manzan Allah sallama shine innahu kana yamshi bin namima yana yawo da annamimanci ya hada wannan da wannan ya hada wannan da wannan ya hada wannan da wannan yamshi bin namima yana yin tafiya da annamimanci sai je zauna shi annamimi yadda yake malam zai zo ya zauna a wajenka ya nuna shi naka ne ya nuna shi masoyinka ne sai ya ɗauko maganganu na suka akan wane ko na kusa da kai ko almajirinka ko abokinka ko amininka ko kaninka ko yayanka ko wani naka yi ta faɗa maka maganganun da zaka ji ba daɗi wannan shine illar annamimi to wannan annamimanci dalili ne da Allah yake kona mutum a wuta na biyun shine inna kana la yastatiru min al-bawl idan yazo bawali baya tsarki daya fassara idan yazo bawali yana yi inda kowa yana ganin sa duk wanda yake fitsari yana bari fitsari yana jika masa wando baya gogewa baya wankewa to wallahi ya yanka wa kansa tikici na azabar jahannama kuma tun daga kabari wasu malamai suna bayani akan illar annamimanci hada wuri wato idan Allah ya jarrabe ka kana zaune da annamimi to sai ya hana ka jin daɗi ba zai bar ka ka ji daɗi ba kuma ba zai bar ka yi zaman lafiya da abokinka ba ba zai bar ka yi zaman lafiya da matarka ba ba zai bar ka yi zaman lafiya da wane ne ɗinka ba ba zai bar ka yi kaza ba zai bar kaza kaza ba zai bar kaɗan daga cikin aikin annabi mai kyau ya hana ka bacci akan zancen ƙarya ya zo ya shirya ma ya ce ai wane ya gama da kai yayi ashe kuma ƙarya yake ka je kai ta jin haushin dan uwanka alhali kuma akan abin da yake ba haka bane ba wani malami yana ba da labarin wani annabi mai wani bawa ne aka kawo shi kasuwa lafiyayyen yaro matashi malam mai kyakkyawan halitta gashi lafiyar sakar amma gashi bai da tsada kudin farashin da aka sa masa bai da tsada wani yana ganin sa ana gaya mai farashi kawai ba tare da dogon tayi ba kawai ya sai shi ya tafi da shi ashe wannan yaro bala'addan yaro ne ya addabi gidansu ne annamimin yaro ne matashi ne annamimi shi ne aka kawo shi kasuwa aka bugar da shi a farashi mai araha a lokacin da ake sai da bayi wani kuma mai son araha ya zo ya saye shi ya kai shi gidansa yana masa hidima ana nan ana nan shi wanda ya saye shi damun matarsa daya sai shi annamimin nan sai ya je ya ce wa matar gidan abinda na ga alhaji yana yi ban ji daɗinsa ba ta ce me faru aure zai ƙara aure ai na ji yana magana ba ma auren ba kadai sai ya kore ki a gidan na ji yana maganar wata zai zo da ita gidan ke kuma zai kore ki me na masa ya ce halin maza kenan ni ma bakin ciki da damuwar abin ne ya dame ni ce barin zon gaya miki hajiya a matsayin ki na waɗaki na to yanzu ya za a yi ta je ce to amma zan baki magani abinda za a yi samu aska irin ta wanzamai idan mai gidanki ya dawo in kika ga yayi bacci to ki ki masa aski ki gyara masa fuskarsa ki gyara masa gemunsa ki masa kaza ki masa kaza da wannan aska daga nan kin siye shi kin fi ƙarfinsa ta ce a nemo mata aska aka nemo mata ta tanada ya maza maza ya koma wajen alaji ya ce ka alhaji al'amura sun lalace me ya faru aini na ji hajiya mata ce kashe kaza ce kisa kuma ce wallahi to ta ta da hankalinta ita kaza kaza kaza ita ta gaji da zama da kai ita waye ita kaza ita kaza amma in kana so ka gane wannan maganar da na gaya maka to ka kwanta da daddare sai ka yi likimo ta wani yaro ya ce ka yi licimo an gane likimo ko? eh? ka yi mai? bakare kamar kana yi amma ba ka yi ba shi kake yi ba ya ce za ka ga ta ɗauko aska tana gyaggyarawa ka yi kamar bacci kake amma ba bacci kake yi ba za ka ga ta ɗauko aska yanka ka za ta yi da kashe ka annabi ne gida ya ce to shirya ya fanta yana baccin zomo idansa yana ɗan abin nan ya gama ta ta ɗauko wuka yana gani ta tunkari fuskar ta yi wuf ashe ba bacci yake ba ya ƙwace wannan wuka ko wannan aska ya danne ta tana ihu sai da ya yanka mata makogwaranta gaba ɗaya yanka ta ya kashe ta ya ce kafin ki kashe ni bari in kashe ki ta ji wannan ya batta jina-jina a kan shimfiɗarta gari ya waye labari ya kai wa 'yan uwanta da danginta cewa me ai mai gidanta mai gidan yar uwarsu ya kashe musu yar uwa suka yi gayya suka ce wallahi jinin yar uwarsu ba zai tashi a banza ba akan me zai kashe ta shi ma suka zo suka kashe shi daga annabi yana can yana zaune an kashe matar gida an kashe mai gida ana cikin wannan yanayi sai dangin miji suka ji ka me dan uwanmu ya za a zo a kashe shi har za su yi gayya su kashe shi su ma suka taho ai sai aka shirya yaƙi shekaru aka ɗiba barkate ana yaƙi tsakanin dangin wanci dangin miji da dangin matar gida aka yi ta kashe-kashe Allah ya san iya rayukan da aka kashe ta dalilin wa annamimi to wallahi malam annamimi yakan iya kura wa gari wuta gaba ɗaya munafiki kenan duk mutumin da ka fahimci yana da irin wannan ɗabi'a ta zulwa jahaini fuska biyu ya ce ha'ula'i bi wajhin wa ha'ula'i bi wajha wannan ya zo musu da wannan fuskar wannan ya zo musu da wannan fuskar wallahi ka nisance shi kuma da baka da maki a duniya irin mutumin da zai zo gaban ka yi maka haka yaƙi yana buɗe maka baki amma in ka kauce kuma ya ɗauki diga yana sare ka wani zai zo ka saki jiki ka hira da shi kai abubuwa da shi amma wallahi kana ɗagawa zai ɗauki maganganunka ya je ya haɗa ka da wani wanda kake da mutunci a idansa yau kuma haka Allah ya kama rayuwar to jama'a duk wanda ya zama annamimi to ya zama ya ɗauri bala'i a rayuwarsa hammazin masha'in binamim مناع للخير معتد أثيم النبي يقول النمام لا يدخل الجنة duk annamimi ba zai shiga aljanna ba duk annamimi duk wanda ka san annamimi ne kai tsaye ba zai shiga aljanna ba a wata riwaya ce alqattat la yadkhulu aljanna alqattatu annamamu harkar annamimanci hada wuri hada wane da wane wannan wallahi bala'i ne yan uwana kuma wannan musiba ne yanzu wani da haka yake cin abinci da haka yake samun matsayi a wajen shugabansa akwai wanda zaka ga sun makale wa wani ko mai attajiri ko wani mai mulki ko wani mai sarauta sun makale sun rike wuta suna gindinsa ba su da aiki illa su rinka zagin mutane a gabansa duk wani mutumin kirki sai sun bata masa shi su gyara fada su su cika tukunyarsu da miya da nama su kuma cutar da wasu to duk wani shugaba duk wani wanda yake da matsayi sai ya lura waye yake mu'amala da shi shi bai da aiki sai dai kawo mai labaru da maganganun mutane kai nesa da shi kuma ina gaya muku wato wato ko shakka kar ku yi duk wani mutum da yake babba ne yana da matsayi to akwai irin wannan mutanen a gindinsa ya rage gare shi aiki da abin da suka zo da shi ko kare aiki da su amma wallahi in dai kana da wani matsayi a cikin al'umma to sai ka samu irin waɗannan su kuma aikin su kenan in dai kai ya zo wajen ka zai nuna yana tare da kai to zai ɗauko zancen wani ne ya zage shi a gaban ka ya ɓata wani a gaban ka so akwai haɗari aiki ne na 'yan wuta Allah gyara mana halin amin manzo Allah yana faɗa wa ta riwaya ta Imam Daraqutni ku tsarkaka daga bawali fa inna ammata azab al-qabr minhu mafi rinjayen azabar kabari daga rashin tsarkaka daga bawali ne majority na azabar kabari wallahi rashin tsarkaka daga azab daga daga bawali ne ya mutum ya je watsa fitsari kawai bai damu ba ko a makarantar boko ko a kasuwa ko a wani wuri musulmi dole ne ka zama kana tsarki ba yanda za a yi mutum ya zama yana rayuwa irin ta arne tsuka tsuka fitsari kawai ka ja wannan ka miƙe subhanallah duk wanda bai kiyaye ba daga daga bawalinsa yana bawali yana saba masa badanihi wa siyabihi duk wanda idan yayi fitsari inji Imam Zahabi yana taba mai jiki yana taba mai suturarsa fa salatuhu ghayr maqbula to sallarsa ba za a karba ba kwata kwata bai da sallah ka zo kai sallah da fitsari a jikinka ba za a karba ba kun ga babban abu ne to kenan yara tun suna ƙanana ya kamata a koya musu ga yaro ya je ya fitsari bai tsarki ba hadari ne wallahi zai iya tashi ya haka har ya girma ya balaga yanzu da ana zuwa ana cikin cikin cikin wandan samari matasa da za ka sha mamaki yawa yawan su za ga wandunansu akwai jirwayen fitsari saboda in ya je fitsari ko a makaranta ko na baya wankewa baya tsarki baya sa tishu baya sa komai me da wandan su yake kuma ya zo ya tafka sallah akan haka wa zai karɓi sallah ka ba za a karɓi sallah ka ba hadisi na ƙarshe da malam ya kawo wasu mutane ne guda hudu wanda suna cutar da 'yan wuta alama bihin min al'ada ka duba fa 'yan wuta ne suke kuka akan wasu 'yan wuta 'yan uwansu suna cutar su la ilaha illallah la ilaha illallah Allah kai mana afuwa ya Allah Allah ka rangwanta mana ‘yan wuta ne suke kukan ‘yan uwansu ‘yan wuta wasu mutane guda hudu a cikin wuta masu ɗabi'a irin wannan su ɗin ma a cikin wutan suke amma suna cutar ‘yan wuta kamar yadda hafiz abu nu'aym a cikin hilya ya ruwaito daga shaqi ibn mati al-asbuhi daga annabi sallallahu alaihi wasallam رواية الإمام أبي ابن أبي الدنيا أشكن ذنب الدنيا ده ابن المبارك الإمام الطبراني إمام الهيثمية شي رجال أم حديثا أمن تتوني ما سو كارفيني waɗannan mutane suna yawo tsakanin wutar hamim da jahim kuma suna kira suna wayyo Allah sun halaka suna cikin wuta ne suna yawo amma suna wayyo Allah sun halaka ‘yan wuta da kansu za su rinka tattaunawa da junansu la ilaha illallah Allah ka raba mu da azabar wuta ya Allah Allah ka kiyaye mu daga azabar wuta ya Allah ‘yan wuta da kansu za su rinka nuna su suna tattaunawa suna cikin wuta kowa fa yana cikin ɗakinsa yana cikin wuta amma wallahi waɗannan za su ɗauki hankalinsu suna cewa waɗannan sun cutar da mu duk da cutar da muke fama da ita ta wutar jahannama amma ga waɗannan suna cutar da mu ya Allah ka yafe mana ya Allah wani ne an wato wani ne yana an sa shi a akwati na wuta na gaushin wuta an rufe shi da shi sai wari yake yi saboda tafarfasa da yake yi da ƙonewa da fashewa da yake na biyu shi kuma hanjin cikinsa yake ja a cikin wutar jahannama hanjin wuta ta ƙone shi hanjin ya kakkabo yana zuba warin hanjin da warin wutar da take kona hanjin yake cutar da sauran 'yan wuta a cikin ɗakunansu na uku shi kuma yawo yake a cikin wuta bakinsa yana zubar da irin ruwa da ɗiwa ruwa da ɗiwa da jini kuma a haɗe ina irin ruwan ciwo jihadin nan ruwan ciwo da ɗiwa-ɗiwa da kuma jini to shi abin da bakinsa yake ta bulbularwa kenan gaba ɗaya kun san yana da wari na hudu na ƙarshe shi kuma naman jikinsa yake yanka yana ta ci ya kulu lahmahu sai a ce da wancan wanda yake cikin wani mazubi ko wani akwati na wuta yaya aka yi ka zo kana cutar da mu bayan azabar da Allah yake mana ta wuta gashi kai kuma yanzu ka zo kana takura mana a wutan nan kana cutar da mu sai ce ayya sun ce ma balul abad in an ce al'abad wanda yake nesa sai yake cewa ayya ai abin da ya faru kuka ga ana mun wannan azaba ya ce ai abin da ya faru na kuskura ne na mutu na zo duniya ai na mutu na bar duniya na zo lahira a wuya na akwai hakkin mutane na dukiya bari na yi mutuwa ta zo ta riske ne da a wuya na akwai hakki kudi na lillahi wa inna ilaihi raji'un na lillahi wa inna ilaihi raji'un na lillahi wa inna ilaihi raji'un إنا لله وإنا إليه راجعون يا الله يا الله يا الله يا الله ya Allah cikin gatan da zaka mana ya ubangiji kada ka dauki ranmu da kwabon wani a gadan bayan mu ya Allah Allah Allah Allah ka cire mana sha'awar kudin wani dukiyar wani hakkin wani Allah ka cire mana sha'awarsa ya Allah kai mana arziki ka ba mu mutuwa mai kyau tsarkakakkiyar mutuwa da ba za mu mutu da kwabon kowa a gadon baya mu ba wannan abin da yake nuna wa duk wanda ya mutu akwai hakkin wani na kuɗi ko dukiya a kansa to za a jimka shi a cikin wani akwaci na wuta ana gasa shi yana ɗoyi yana wari saboda ya yi kwalliya da rigar mutane da dukiyar mutane kaga mutane saboda lalacewarsu rashin sanin allansu idan ka samu aiki wurin da za ka saci kudi har zuwa ake ana maka murna sha'aiwa ne ya warke saboda zai saci dukiyar mutane akwai mutanen da sun saci kudin mutane sun gina gidaje sun aure jajayen mata da jajayen motoci sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza kwaf ɗaya ubangiji ya musu kamun talala dare ɗaya ya kace su me za su yi a wajen Allah cisa wallahi ni dai ban sani ba ni ina tsoro wallahi ba wato babu abin da yake gigita ni yake bani tsoro kaga haƙƙi kullum ina addu'a ya Allah ya Allah ya Allah ka raba da cin haƙƙin wani ya Allah ko yaya malam annabi ba wata rana zuwa ya tashi ya shere ce jama'a duk wanda ya san na cuce shi ya zo ya karɓi abin da na cuce shi ko ya zo ya rama ko dukan ka nayi ban sani ba ka zo ka rama saboda ba na so ran tashi kyama wani ya zo bayana wai yana bi na bashin wani abu wai saboda wallahi za ka iya tashi a kiyama ka zo ka ga dogon layi a bayanka huquq hakkoki na mutane da kaci sun baka kujera kana murna kana ta handaman dukiyar mutane ya ubangiji ya Allah Allah ka cire mana kwadayin dukiya a ranmu har da zai sa mu je mu ci dukiyar wani Allah ka kiyaye yasa ko kasuwa kake yi aikin gwamnati kake yi mu'amala kake ka yi ƙoƙari ka ci halal ɗinka duk abin da ka ga ya gindaya na wani ne don Allah ka bar masa kayansa kuma ko naira miliyan taba sama za ka samu don Allah ka yi haƙuri kar ka bari ka shigar da haramun a gidanka za ka iya jurewa wahalar yanzu ta duniya amma wallahi dan uwana ba za ka iya jurewa azabar Allah ranar tashi alƙiyama ba ba za ka iya ba ya Allah ka tsare mu daga jahannama inna azabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama to kaji na daya shi da kansa ya faɗa ya ce ai wannan bawan allah da yake cutar da ku ai mata wa fi unuqihi amwalun nas to sai na biyu wanda yake jan hanjinsa a cikin wutar jahannama hanji cikin ya fashe amma yana ta jan hanjinsa a cikin wutar jahannama sai ce ma balul abad kad azana ma bina min al adha bawan allah kana cutar da mu bayan cutuwar da muke yi a jahannaman nan kuma ga shi ka zo kana jan hanjinka warinsa yana cutar da mu me ya same ka Allah yake maka wannan azaba yan uwansa yan wuta suke tambayansa sai ya ce ai shi matsalarsa kana la yubali aina ma asaba al-baula minhu wala yaksiluhu shi bai damu ba in ya zo fitsari duk inda fitsari ya zuba a jikinsa baya wanke shi baya tsarki ya taba wandansa bai damu ba zai wanke ba ya taba jikinsa bai damu ba zai wanke ba to duk wanda yake da wannan azaba a wannan ɗabi'ar to za a yi masa azaba ta yanda za a kwance masa hanjinsa a fasa cikin ya rinka jan hanjin a cikin gaushin wutar jahannama ran tashi alkiyama akan fitsari kawai to ya labarin wanda yake zubar da wannan ruwan diwa da jini a bakinsa shi kuma shi ma suka ce ma balul abad kad adana ma bina min al'ada ya ce laifinsa kana yanzuru ila yanzuru kul kalimatin qabihatin falsalizuha yakan sa ido ya gani duk wata kalma mummuna mara daɗi duk wani zance mara daɗi sai mai da shi mai daɗi ɗan batsa ne abinda Allah baya so na zance shi yake saurara ko abinda Allah baya so na zance shi yake buɗe baki yake faɗa don haka kake ganin bakinsa yana zubar da ruwan ɗiwa da jini a wata riwaya innahu kana ya'kulu luhuman nas ya kasance yana cin naman mutane ne duk wanda yake cin naman mutane mai yi da mutane in aka zauna ya ta zagin mutane ko ita maganar mutane ka san akwai ɗabi'ar mutane da inda sun zauna su kuma sai sun zage wasu giba to shine zai rinka zuwa yana barar da wannan ɗiwa da jini a bakin ran tashin kyama a cikin jahannama wa yamshi bin namima kuma yana tafiya yana yada namimanci sai na ƙarshe wanda yake cin naman jikinsa yan wuta za su yaya aka yi bawan Allah kake cutar da mu bayan cutar da muke ciki na wahala na wutar jahannama sai ce ai dan uwanku abin da ya same shi ai cin naman mutane yake shine Allah ya juya musu yake cin naman kansa ya'ani bil ghaiba ko ya'ani al ghaiba yana nufin yana yi da mutane da wani ya tashi sai ka zage shi da wani ya tashi ka yi da shi ya ubangiji ka gyara mana halinmu ya Allah ka kare mu da karewarka shi sa imamu zahabi a ƙarshe ya ce fa nas'alullaha al'afu wal afiya muna neman Allah ya mana afuwa da rangwame da karamcinsa don shi ne ya fi kowa tausayi wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh يا رب آمين يا الله تندى